بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تيا قوات الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو تيا دريه دد أربعين دا takwas daidai da sha hudu ga watan takwas miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka wato masallacin markazu ummul mu'minin aisha wato da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin jami'ar tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 41 a cikin wannan littafi kuma muna nan a cikin kitab wato kitabus sala darasin da ya gabata mun karanta babi na 69 babu marra aljahara bi bismillahir rahmanir rahim ma'ana babin da yake magana akwai waɗanda suke ganin za a bayyanar da bismillahir rahmanir rahim a farkon karatu ma'ana farkon buɗe sallah mun karanta hadithin abdullahi dan abbas da yake cewa manzo Allah ya kasance yaftatihu salatahu bi bismillahir rahmanir rahim amma kamar yadda muka faɗa hadithin malamai sun ce isnadin sa yana da rauni saboda akwai alwalibi huwa majhul kuma sannan hadithin gairu mahfuz babi na 70 daidai babu ma ja 50 tahir qira'ati bilhamdulillahi rabbil alamin babun da yazo na in za a bude sallah ko buɗe karatu kawai ana so a buɗe da alhamdulillahi rabbil alamin ba tare da an ambaci basmala ko ta'awizi ba kenan ana karanta basmala a ɓoye kamar yadda ake karanta du'a'ul istiftahi a ɓoye in ka tattara hadithan fa'ida da zaka samu kenan ba ana kore yin basmala din bane abinda hadisan suke magana ko babukan da muke karanta bayyanarwar shi aka ce ba a yi amma za a fada mun karanta hadisin abu katada abu katada hadithin katada daga anas anas dan malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar da uthman duk sun kasance suna bude karatun sallar su da alhamdulillahi rabbil alamin mun karanta babi na 71 ma jaa annahu la salata illa bi fatihatil kitab babu sallah ba tare da an karanta fatiha ba mun karanta hadithin ubadatu bin samid hadithi na 247 la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab sanan mun karanta babi na 72 babu ma jaa fit ta'min babun da yazo na bayanin amin bayan an karanta fatiha mun karanta hadithi na 248 hadithin wa'il ibn hujr da yake cewa na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙara'a ghairil maghdubi alaihim wala dhallin faƙala amin wa madda biha sauta babu ma ja a fi fadlit ta'amin sannan babi na 73 da muka karanta babin da yake maganar falalar cewa amin in an karanta fatiha mun karanta hadithi na 250 hadithin abi huraira inda ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce iza ammana al'imamu fa'amminu fa'innahu man wafaka ta'minuhu ta'minal mala'ika gufira lahu ma taƙaddau min zambi sannan mun karanta babi na saba'in da hudu ma ja a fi sakta ta yi nufi sala babin da ya zo na ɗanyen shiru a wurare biyu a cikin sallah shiru na farko bayan kabbara harama kafin a fara karatu shiru na biyu bayan an gama karatu ko dai kafin a tafi karatun sura ko kuma kafin a tafi ruku'u to shi ma dai hadithin da muka karanta a karkashin wannan babi hadithi ne wanda yake na samura ibn jundub samura ya ce saktatani hafistuhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma hadisin hadisi ne wanda yake da'ifi yana da rauni kamar yadda muka karanta babi na ƙarshe da muka karanta babu ma ja a fi wadda ilyamini ala shimali fi sala babin da ya zo na ɗora hannun dama a kan hannun hagu a cikin sallah babi na 75 hadithi na 252 hadithin a ainihin wato daga ƙabisa ibn holm shi kuma daga mahaifinsa ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ummuna fa ya khudhu shimalahu bi yamini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin qabalu ko qabdu ma'ana yana dora hannunsa na dama akan na hagu a kirjinsa a cikin sallah akwai hadithin Wa'il bin Hujr wanda shi ma da hadithin Gutayf ibn al-Harith da hadithin Abdullah dan Abbas da hadithin Abdullah dan Mas'ud da hadithin Sa'al ibn Sa'ad duk sun ruwaito hadithin rike hannu hadama akan hannun hagu a cikin sallah قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود باب da yazo na yin kabbara lokacin tafiya ruku'u da yin kabbara lokacin tafiya sujada قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن القمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مالك الأشعري وأبي موسى وعمران بن حسين ووائل بن حجر وابن عباس قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء قال أبو عيسى الترمذي أبو عيسى الترمذي كتوا حدثنا قتيبة يتي قتيبة بن سعيد يا زنتد موانا حديثي شيكما يتي حدثنا أبو الأحوص Utaiba ya ce abul ahwas ya zantar da mu an abi ishaq daga abi ishaq shi kuma an abi abdurrahman daga abi abdurrahman ibn al-aswad daga alkama da, da aswad da daga abdullahi ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kabbara fi kulli khafdin wa raf'in a cikin dukkan khafdin dukawarsa wa raf'in da ɗagawarsa duk sanda zai duka zai yi kabbara duk sanda zai sunkuya zai kabbara in zai ɗago a cikin sallah zai kabbara wa qiyamin wa qu'udin haka yana yin kabbara a duk sanda zai miƙe ko duk sanda zai zauna ma'ana kabarbarin da muke yi dai tafiya ruku'u kabbara an dago sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu tafiya sujada kabbara dagowa daga sujada kabbara komawa sujada kabbara su yake magana yake cewa wa Abu Bakar wa Umar haka Abu Bakar da Umar qala wa fil babi ana bi Huraira cikin wannan babi an samu hadisi wanda Abi Huraira radiyallahu anhu ya ruwaito shi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da ruwayar Abi Huraira wa Anas ruwayar Anas dan Malik Imam Nasa'i ya fitar da ita wa ibn Umara ruwayar Abdullahi dan Umar Imam Ahmad da Imam Nasa'i sun fitar da ita wa Abi Malik al-Ash'ari shi kuma ruwayar Abi Malik al-Ash'ari Ibn Abi Shayba ya fitar da ita a cikin al-Musannaf haka wa Abi Musa al-Ash'ari wato hadithin Abi Malik al-Ash'ari shine Ibn Abi Shayba hadithin Abi Musa al-Ash'ari shi kuma imamu ahmad imamu abu dawud imamu nasa'i da sun fitar da ruwayar wa imran ibn husainin shi kuma ruwayar sa imamu bukhari da imam muslim wa wa'il bin hujr ruwayar sa imamu ahmad imamu abu dawud da ibn majah sun fitar da ita wa ibn abbas ruwayar abdullahi dan abbas imamu ahmad da imamu bukhari da sun ruwaito ta qala abu isa abu isa tirmidhi yace hadithu abdullahi bin mas'udin hadithin abdullahi dan mas'ud hadithun hasanun sahihun hadithi ne hasanun sahihun imam ahmad da imam nasa'i su ma sun fitar da wannan riwaya ta imam bukhari wal amalu alaihi inda ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aiki akan wannan hadithin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi minhum cikin su abubakar wa umar wa uthman wa ali khulafa'ul arba duk sun tafi akan wannan hadithin wa gairuhum da wasunsu wa man ba'dahum da wa'anda suka biyo bayan su minat tabi'ina daga tabi'ai wa alaihi ammatul fuqaha gaba ɗaya malaman fiqh akan haka suke wal ulama da malaman musulunci babun minhu akhar abu isa tilmidi yace wani babin daban قال حدثنا عبد الله ابن منير المروزي قال سمعت علي بن علي بن الحسن قال اخبرنا عبد الله ابن المبارك عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود أبو عيسى الترمذي كتوى عبد الله ابن نمير ابن منير عبد الله ابن ابن منير المروزي أبو عبد الرحمن كان يا زن تدمو وانا حديثي قال يكتوى سمعت علي بن الحسن ويتي ناجي علي ابن شقيق ابن الحسن المروزي يتي ناجي شقال يتي أخبرنا عبد الله ibn al-mubarak yace naji wato abdullahi ibn al-mubarak ya zantar da mu wannan hadithin an ibn jurayj daga ibn jurayj an az-zuhri shi kuma daga imam az-zuhri an abi bakr ibn abdurrahman daga abi bakr ibn abdurrahman an abi huraira daga abi huraira radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kabbara wa huwa yahwi a lokacin da yake tafiya ainihin wato ruku'u ko lokacin da yake tafiya sujada ko lokacin dai da yake sunkuyawa ko yake dukawa wannan hadithin imam muslim ya fitar da shi kala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadithu hasanun hadi hadha hadithun hasanun sahihun wa huwa qawlu ahli al-ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine kaulin malamai ma'abota ilimi tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su min tabi'in daga tabi'ai qalu suka ce yukabbirur rajulu mutum yana yin kabbara wa huwa yahwi a daidai lokacin da yake tafiya yake dukawa lin ruku'i tafiya ruku'u was-sujudi da lokacin da yake dukawa ya tafi zuwa sujada babu ma jaa fi raf'il yadaini 'inda ruku babun da yazo na sake daga hannu bayan daga hannun kabbara harama sanda mutum ya gama karatun fatiha ya gama karatun sura in zai tafi ruku'u sai ya sake daga hannunsa sannan ya kabbara qala haddathana qutaybatu wa ibn abi umara qala haddathana sufyan ibn uyayna an az-zuhri an salim an abihi qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam idha iftataha as-salata yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya mankibayhi wa idha raka'a wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين قال أبو عيسى حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمر قال وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن هجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وأمير الليثي قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم من التو... وغيرهم ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم وبه يقول مالك ومعمر والأوزاعي وابن أيينة وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال عبد الله بن المبارك قد ثبت حديث من يرفع يديه وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه ولم يثبت حديث ابن, ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة قال حدثنا بذلك أحمد بن عبدة العاملي قال حدثنا وهب بن زم زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك قال وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال مالك بن عن قال كان مالك بن أنس يرى رفع اليدين في الصلاة وقال يحيى وحدثنا عبد الرزاق قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة وسمعت الجارود ابن معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون والنضل والنضر ابن شميل يرفعون أيديهم إذا ابتته الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم أبو عيسى الترمذي رحمه الله يكتشوى حدثنا قتيبة يتي قتيبة بن السعيد يا زنتدم وانا حديثي وابن أبي عمر دشيد ابن أبي عمر محمد ابن يحيى العدني كنا محمد ابن يحيى العدني shi ake kira da ibn abi umara da shi da qutaybatu bin sa'id qala suka ce haddathana sufyan suka ce malamin su sufyan ibn uyayna ya zantar da su shi kuma an zuhuri daga imam zuhuri an salim shi kuma imam zuhuri daga salim an abihi shi kuma salim daga mahaifinsa abdullah salim bin abdullah qala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan umar ya ce na ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam izabta ta salata idan zai fara sallah yarfa'u yadai yana ɗaukaka hannayensa hatta yuhadiya mankibai har ya dauranci kafaɗinsa da su ya je da su daura da kafaɗinsa wa idza raka'a haka idan zai yi ruku'u wa idza rafa'a ra'sahu min ruku haka idan zai ɗago kansa daga ruku'u in zai tafi ruku'u yana sake daga hannayen in ya dago daga ruku'u yana sake daga hannayen wa zada ibn abi umara ibn abi umara ya kara fi hadisi hadisin sa wa kana la yarfa'u baina sajadatai amma ya kasance baya daga hannaye tsakanin sujada guda biyu ana yin kabar barin wato daga hannun bude wato fara sallah tafiya ruku'u dagowa daga ruku'u da tafiya sujada amma tsakanin sujada guda biyu abdullahi dan umar baya daga hannayensa an gane ko shi yasa al-imamu suyuti yake cewa hadisin daga hannaye lokacin tafiya ruku'u daga hannaye lokacin dagowa daga ruku'u da tafiya sujada wannan hadisin ya kai matakin hadisi mutawatir shi yasa imamu bukhari ya ce ɗaga hannaye guda biyu inda ruku lokacin tafiya ruku'u wa inda raf'u minhu da lokacin ɗagowa daga ruku'u ya ce sahabbai ɗaiɗai guda goma sha bakwai ne suka ruwaito hadithin da yake tabbatar da haka an gane ko haka abu abdullahi hakimun ne saburi da abul qasim ibn manda ya ce daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin ɗaga hannu lokacin tafiya ruku ɗaga hannu lokacin tafiya sujada akwai al'asharatul mubasharu na biljanna sahabban nan ‘yan aljanna guda goma duk sun ruwaito wannan hadisin na ɗaga hannu lokacin tafiya ruku'u ɗaga hannu lokacin tafiya sujada wannan dalili ne da yake nuna ƙarara ala annar raf'al yadayin ɗaga hannaye a waɗannan wuraren sunna ce kuma wannan shine gaskiya kuma shine daidai ala abu isa abu isa tirmidhi yace haddathana al-fadl ibn sabbah al-baghdadi yace haddathana al-fadl yace al-fadl ibn sabbah al-baghdadi as-simsar ya zantar da mu wannan hadisi shi kuma yace haddathana sufyan ibn uyayna shi kuma sufyan ibn uyayna yace haddathana az-zuhri yace imam az-zuhri ibn shihab az-zuhri ya zantar da mu bi hadal isnadi da irin wannan isnadin na hawa hadith ibn abi umara makamancin irin hadithin ibn abi umara wanda muka karanta qala wa fil babi yace a cikin abu isa tirmidhi yace a cikin wannan babi an umar cikin sahabban da suka ruwaito hadithin daga hannu lokacin tafiya ruku daga hannu lokacin tafiya sujada akwai sayyidina umar wanda ruwayarsa imam ahmad imam abu dawud imam tirmidhi imam nasai ibnu maja duk sun ruwaito a cikin littattafansu ruwayar sayyidina umar na daga hannaye lokacin tafiya ruku'u daga hannaye dagowa daga ruku'u da tafiya sujada wa aliyun wa wa'il bin hujr shi ma imam ahmad imam abu dawud imam nasa'i da ibn maja wa malik ibn al-huwairith imam al-bukhari da imam muslim sun ruwaito wannan riwaya ta al-malik ibn al-huwairith wa anas anas shi kuma ibn maja ya fitar da ruwayar sa wa abi huraira imam abi huraira imam abu dawud da ibn maja sun fitar da ruwayar sa wa abi humaydin abi humayd shi kuma al-khamsa sun ruwaito hadithin sa banda imam an-nasa'i usaid abi usaid da shi da sahal ibn sa'adin dukkaninsu imam abu dawud ya fitar da ruwayar su wa muhammad ibn maslama ibn maja ya fitar da ruwayar muhammad ibn maslama wa abi qatada imam abu dawud ya fitar da ruwayar abi qatada wa abi musa al-ash'ari ad-darqutni ya fitar da ruwayar sa wa jabir wato ibn maja ya fitar da ruwayar jabir wa umair al-laythi shi ma ibn maja ya fitar da ainihin wato ruwayar sa na fata an gane abu isa turmidi yake cewa hadithu bin abi umar hadithu bin umar hadithan abdullahi dan umar hadithun hasanun sahihun domin hadithi ne na shekhain imam bukhari da imam muslim sun fitar da ruwaya sahih hadithi ne na shekhan wa bihi yaqulu ba'd ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma da yawa daga cikin malamai ma abota ilimi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna aiki da wannan hadithi minhum ibn umar cikin waɗanda suke ganin za a ɗaga hannu lokacin kabbara harama za ka sake ɗaga hannu kusa da kafaɗinka lokacin tafiya ruku'u za ka ɗaga hannu lokacin ɗagowa daga ruku'u za ka sake ɗaga hannu lokacin tafiya sujada daga cikin sahabban da suke da wannan fahimtar akwai abdullahi dan umar akwai jabir bin abdullah akwai abi huraira akwai Anas ɗan Malik, akwai Ibn Abbas, akwai Abdullahi Ibn Zubair da wasunsu da dama. Daga cikin tabi'ai kuwa akwai Al-Hassan al-Basri, akwai Ata Ibn Abi Rabah, akwai Tawus Ibn Kaisan al-Yamani, akwai Mujahid Ibn Jabar, akwai Nafi' Maula Ibn Umar, akwai Salim bin Abdullah, akwai Sa'id Ibn Jubair da wasunsu. Cikin almajiransu wabihi ya ƙulu Malik. Wannan shine ra'ayin Imam Malik shine akhiru qaulaihi yana da ƙauli guda biyu ƙaulinsa wanda yawanci littafanmu na malikiya nan suke ruwaitowa ka san malikiya wajen guda biyar ce akwai ta magarib akwai ta misra akwai ta madina za ga kuma kowa suna da ɗan bambance-bambance saboda duk almajirai ne na imam malik allah ya yi wa makarantarsa albarka sun fantsama a duniya to mu cikin littafan malikiya za ga sau ɗaya za ka ɗaga hannu daga nan ba ka sake ɗaga hannu haka yi sallama to wannan ɗaya ne daga cikin akawal ɗin imam malik guda biyu kuma wannan ba shi ba ne ƙaulinsa na ƙarshe kuma ba shi ba ne ƙaulinsa mafi inganci ƙaulinsa mafi inganci ƙaulinsa na ƙarshe yana tare da waɗannan sahabbai da muka karanta da tabi'ai cikin malamansa da haka kusan babu wanda yake ganin ba za a ɗaga hannu ba a cikin waɗannan wuraren a cikin 'yan malikiyar ma sai ibn al-qasim ibn al-qasim shine kaɗai ke ganin ba za a ɗaga hannu ba cikin ruwayar da ya samu daga imam malik amma hadithin ɗaga hannu wannan shine abin da za mu yi riko da shi in je ibn abdulbar annamari ina fata an gane wa ma'amar cikin waɗanda suke da fahimtar a ɗaga hannu lokacin tafiya ruku'u lokacin tafiya sujada akwai ma'amar akwai al'auza'i wa bin uyaina wa abdullahi ibn al-mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq bin rahuya wa qala abdullahi ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak yake cewa qad thabata hadithu man yarfa'u yadai hadithin wanda yake daga hannayensa tafiya ruku'u dagowa daga ruku'u tafiya sujada hadithin ya tabbata wa zakara hadith az-zuhri an salim an abi ya ambaci hadithin az-zuhri daga salim daga mahaifinsa walam yathbut hadithu ibn mas'ud amma hadithin dan mas'ud bai tabbata ba annan nabi sallallahu alaihi wasallam hadithin da yake cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam lam yarfa yadayhi bai faɗaga hannunsa ba sai sau ɗaya shine babin da zamu karanta na ƙasa wa zakara haditha wa zakara haditha zuhri a illa fi awwal marra kai ko lam yarfa yadayhi illa fi awwal marra annabi bai daga hannunsa ba sai sau ɗaya tak kabbara harama shikenan daga nan bai kuma daga hannu ba an gane ko yace haddathana bi zalika ahmad ibn abdat al-amuli shi kuma yace haddathana wahab ibn zam'a an sufyan ibn abd al-malik an abdullah ibn al-mubarak qala wa haddathana yahya ibn musa qala haddathana isma'il ibn abi uwais qala kana malik ibn anas yara raf al-yadayn fi salat imamu maliku yana ganin daga hannu yana da ra'ayi da fatawar daga hannaye a cikin sallah wa qala yahya yahya yake cewa wa haddathana abdur razzaq qala yace kana ma'marun shi ma ma'mar yara raf al yadaini yana cikin malaman da suke ganin daga hannaye fis salata a cikin sallah lokacin kabbara harama a daga lokacin da za ta fi rukuwa daga in an dago daga rukuwa daga in za ta fi sujada وسميت الجارود بن معاذ يقول يتي ناجي جارود ابن المعاذ ابن معاذ yana cewa kana sufyan ibn uyayna wa umar ibn harun wa nadr ibn shumayl yarfa'una aydiyahum wa innan duk suna daga hannayensu izabta tahu salata in za su fara sallah wa idza raka'u haka in za su tafi ruku'u wa idza rafa'u ru'usahum haka in sun dago daga ainihin wato sun dago kawunan su daga ruku'u باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة باب ديك مغنر النبي صلى الله عليه وسلم bai daga hannunsa ba a cikin sallah sai sau ɗaya hadithin ibn mas'ud ɗin da aka yi maka ishara a kansa dazu qala haddathana hannadun qala haddathana waki an sufyan an asim ibn kulayb an abdurrahman ibn al-aswad an alqama qala qala abdullah ibn mas'ud ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة قال وفي الباب عن البراء بن عازب قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة abu isa tirmidhi yake cewa haddathana hannad yace hannad ibn sari ya zantar da mu wannan hadisi shi kuma yace haddathana wake wake ibn al-jarrah ya zantar da mu an sufyan daga as-sufyan ath-thawri an asim ibn kulayb al-jarmi an abdurrahman ibn al-aswad an alqama qala yake cewa qala abdullah ibn mas'ud abdullah dan mas'ud radiyallahu anhu yace ala usalli bikum salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ba na yi muku sallah ba ba zan yi muku irin sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa salla Abdullahi dan Mas'ud sai salla falam yarfa yadaihi amma fa bai daga hannayensa ba a cikin sallar gaba ɗaya illa fi awwal marra sai a farkon sallar lokacin da ya kabbara harama kenan Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisi ne sahihi amma alhadis da'ifun wa laysa fi hadha al-babi hadithun sahihun babu wani hadithi da ya inganta a wannan babin na daga hannu sau ɗaya tak a cikin sallah da aka ingantawar da imamu tirmidhi ya yi a nan la'atima da alai malamai suka ce ba za a dogara da ita ba domin fihi min tasahul kamar yadda ka sani yana da tasahulanci yana daga cikin almutasahiluna cikin malaman hadithi kamar yadda ake da almutashaddidun to akwai almutasahilun irin su ibn hibban in ban manta ba irin su abu abdullahi al-hakimun ne sabori sannan imam ibn hazm shi ma ya inganta wannan hadithin haka shi ma ingantawar da ibn hazm ya yi wa wannan hadithin ya inganta shi ne min jihatul sanad in ka kalli jihatul sanad din to shi kansa isnadin ne isnadin ne ya ja ibn hazm zuwa ga inganta shi to idan ma an sallama wa cewa hadithin ya inganta an sallama hadithin ibn mas'ud cewa sahihi ne ko hasan to zahirin magana shine ibn mas'ud ya manta ne ya manta ya ce sau ɗaya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah kamar yadda an samu ya yi mantuwa a da yawa daga cikin ainihin wato abubuwa ko kuma ka ce hadithinsa yana nuna rashin wajabcin ɗagawar lokacin tafiya ruku'u rashin wajabcin ɗaga hannu lokacin ɗagowa daga ruku'u da lokacin tafiya sujada aƙallu shay'in in mun ɗauki law sallamna ala tashihil hadith mun tafi ma akan hadithin ya inganta to abinda abdullahi dan mas'ud ya nuna na ɗagawa sau ɗaya ya nuna ɗagawar da ake in za a tafi ruku'u ba wajibi ba ce ɗaga hannu da ake in an ɗago daga ruku'u ba wajibi ba ce ɗagawa in za a tafi sujada ba wajibi ba ce na fata an gane wafil babi an albara ibn azib hadithin bara'u dan azib imam abu dawud ya ruwaito shi da abu ya'la da kuma addara kutuni ala abu isa hadithu bin mas'udin hadithun hasanun wa bihi yaqulu ghairu wahidin min ahli ilmi akwai wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi da suke aiki da wannan hadithin na abdullahi dan mas'ud min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda cikin su akwai umar akwai ali akwai kuma ibnu umar wayannan duk su ma sun tafi akan cewa za a daga hannu ne sau daya a cikin ainihin wato sallah wattabi'ina da tabi'ai cikin cikin su kuma akwai Abu Hanifa wa huwa qawlu Sufyan ath-Thawri wa ahli al-Kufa wannan shine ra'ayin Sufyan ath-Thawri da ahli al-Kufa malaman Kufa har da Imam Abu Hanifa shi ma wannan shine ra'ayin sa babu ma jaa fi wad'i al-yadayn 'ala ar-rukbatayn fi ar-ruku babin maganar babin da yake magana akan dora hannaye guda biyu akan guyawu guda biyu a cikin ruku'u قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لنا قال قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب قال وفي الباب عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون والتطبيق منسوخ عند أهل العلم قال سعد بن أبي وقاص كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بهذا وأبو حميد الساعدي اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وأبو أسيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة وأبو حسين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب وأبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن عبيد بن النسداس وأبو يعفور العبدي اسمه واقد ويقال وقدان وهو الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى وكلاهما من أهل الكوفة أبو عيسى الترمذي كتشوى حدثنا أحمد ابن منيع yace Ahmad ibn Mani ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma yace haddathana Abu Bakar ibn Ayyash yace Abu Bakar ibn Ayyash ya zantar da mu qala haddathana Abu Husayn yace Abu Husayn ya zantar da mu an Abi Abdurrahman As-Sulami daga Abi Abdurrahman As-Sulami qala yace qala lana Umar ibn Al-Khattab radiyallahu an Abu Abdurrahman As-Sulami yake cewa Umar ibn Al-Khattab radiyallahu anhu ya faɗa mana innar rukaba lallai gwiwoyi sunnat lakum an sunnanta muku fa bin rukabi ku riƙe gwiwoyinku ma'ana za a tafi ruku'u an sunnanta ai sunna akhadha lakum an sunnanta muku ku riƙe gwiwoyinku in kun tafi ainihin wato ruku'u qala wa fil babi an sa'adin a cikin wannan babi an samu hadisi daga sa'ad wanda aljama'a sun ruwaito wannan riwaya ta Sa'ad wa Anas riwayar Anas Imam Abu Ya'la da At-Tabarani fi Saghir sun ruwaito ta wa abi humaidin al-khamsa banda imamun nasa'i sun ruwaito wa abi usaidin wa sahal ibn sa'adin wa muhammad ibn maslama dukkaninsu ruwayoyinsu imam ahmad ya fitar da su wa abi mas'udin imam ahmad imam abu dawud da imam nasa'i sun fitar da ruwayar abi mas'ud قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي حديث عمر حديث حسن صحيح أخرجه النسائي والعمل على هذا عند أهل العلم yace wannan hadithin malamai ma'abota ilimi suna aiki da shi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai lakhtilafa bainahum fi zalika babu wani sabani tsakanin sahabbai tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su na cewa in an tafi ruku'u gwiwoyi mutum zai kama za ka kama gwiwarka ta dama da hannun dama ka kama gwiwarka ta hagu da hannun hagu illa ma ruwaya ibn mas'ud in ka cire ruwayar da aka samu daga abdullahi dan mas'ud wa ba'd ashabihi da wasu cikin almajiran abdullahi dan mas'ud annahum kanu yudabbiquna su kuma suna yin tadibiki ne ba gwiwoyi suke rikewa ba tadibiki shine hannayen haka zaka haɗe su sai ka sa su kama a matse matsin cinyoyinka an gane ko da haka in mutum ya tafi ruku maimakon ha ganshi ya rike gwiwa kawai za ga hannayen haka ya haɗe su guda biyu sannan ya sa su tsakanin gwiwoyin guda biyu su ake kira da tadbik haka abdullahi dan mas'ud yake yi haka wasu cikin almajiransa suke yi to wa tadbiku da ana yin tadbik din amma shi wannan tadbik din an gane ko to mansukhun inda ahlul ilm hukuncin yin taɗibiki a cikin ruku'u to an soke shi a wajen malamai malamai mabuta ilimi sun ce wannan hukuncin da haka ake yi domin hadithin taɗibik ɗin hadithi ne na imam muslim imam muslim ya ruwato hadithin taɗibik kila baka taɓa jinsa ba ko haka za ka haɗa hannayen sai ka sa a tsakankanin ainihin wato cinyoyi wannan shine taɗibiki to daga baya sai aka soke shi sai aka ce to a dawo hannayen a dinga dora su akan guyawu a dinga dora su akan guyuwa wannan hadithin an shafe shi saboda hadithin Sa'ad ibn Abi Waqqas kamar yadda Imam Tirmidhi zai kawo mana shi yanzu na a ƙasa an gane ko قال سعد ابن ابي وقاص سعد ابن ابي وقاص yace kunna nafa'alu zalika da mu ma haka muke yi tadbik ya ce mu ma da haka muke yi fanuhina anhu sai aka hana mi waye hana su yi na'am da aka sai aka hana mi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mi wa umirna sabon umarni kenan sai aka umarce mu an ba'al akuffa mu dora tafukan hannayenmu alar rukabi akan guyawunmu to wannan shine ya shafe hukuncin mai at-tadbiq an gane ko duk da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi da aiki sun tafi suna yin aiki da wannan hadithin wanda cikin su hadda Abdullahi ibn Mas'ud da kuma Aswad ibn Yazid da Abu Ubaida da Abu Abdurrahman ibn al-Aswad amma khalafahum fi zalika kafatu ahli al-ilm gaba ɗaya malamai sun saba musu tun daga kan sabai tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su suna ganin wannan hadithin kana muhkaman fiftidail islam da an yi hukunci da ayi at-tadbiq ne a farkon musulunci an gane ko thumma nusikha sannan sai aka shafe yin tadbiq sai aka ce a dinga dora hannu akan gwiwoyi ana ganin lam yablug ibn mas'ud naskhu wato naskhu din shafe wannan hukuncin bai isa zuwa ga abdullahi dan mas'ud ba da aka shi sai ya gina hukunci akan iliminsa na farko na halaccin yin taɗibik sai ya ci gaba da yi mafhum قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بهذا دوانا حديث وند الشيخان إمام البخاري إمام مسلم سرويته وأبو حميد الساعدي سننسى عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وأبو أسيد الساعدي اسمه سننس مالك ابن ربيعة وأبو حسين اسمه سننس عثمان ابن عاصم الأسدي وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه سننس عبد الله ابن حبيب وأبو يعفور أبو يعفور سننس عبد الرحمن ibn ubaidi ibn ibn ubaidi ibn nisdas wa abu ya'fur al-abdi sunan sawaqi ana kiransa waqadan wa huwa alladhi rawa an abdullah ibn abi aufa wa kilahuma min ahli al-kufa babu ma jaa annahu yujafi yadayhi an jambayhi fi ruku babin da yazo na mutum ya nesantar da hannayensa gabarin kuyaɓinsa kuyiɓinsa kenan fin ruku a cikin ruku kan mutum ya tattare haka ruku'u nan hannun ya buɗa kai ya haɗe da haƙarƙarin ka na nan wannan hannun shi ma ya buɗa kada ya haɗe da nan ka buɗa yadda ba za ka hannun kada ya haɗe da cikinka قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليه بن سليمان قال حدثنا عباس بن سعد بن سعد قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وصال ابن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنهاهما عن جنبيه قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى حديث أبي حميد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود أبو عيسى الترمذي يتي حدثنا محمد بن بشار واندا أكفسني دبندار يتي حدثنا أبو عامر العقدي سننس عبد الملك بن عمر قال حدثنا فليح بن سليمان ابن أبي المغيرة قال حدثنا عباس ابن سهل ابن سعد السعدي قال يتي اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل ابن سعد ومحمد ابن مسلمة وإن من يمن ينسى بيكو من يمن يمالمي سنها سنة تتوناوا an gane ko manya-manyan wa'annan sahabban sun haɗu suna tattauna fa zakaru sai suke tattauna sai suka ambaci salata rasulillah ba su da abin tattaunawa in dai fuskar addini ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma abin da ya shafi al'amuran duniya ne ya ce antum a alamu bi duniya ko Allah ce kuka fi sanin sha'anin duniya ku kowa sai ya je based on experience da tajriba da ya samu sai Allah ba da sa ya ci gaba amma addini sai ka zo ofishin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko amma kasuwancin kai yanda zaka bunƙasa shi kai ka sanya ya zaka ka bunƙasa shi kai ka sanya zaka yi kai kaza kai kaza kai kaza kawai ka kiyaye haza halalun wa haza haramun a ciki kawai shikenan babu wani salo guda ɗaya da aka ce shi lalle zaka bi wajen bunƙasa kasuwancin ka da faɗaɗa shi da samun kuɗi da sauransu kawai dai ka kiyaye halal da haram amma in an shigo abin da ya shafi addini to lalle wannan kam sai dai ka karɓe shi daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi ce muna tattaunawa game da sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Humaid ya ce ana a'lamukum bi salati rasulillah kaji inda ake son kai gwaninta yace din na fi ku sanin irin sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'a yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'u fa wada'a yadayhi ala rukubatayhi sai ya dora hannayensa akan gwiwoyinsa ka annahu qabidun alaihi ma kamar ya danke su yayi danka akan su haka ya rike su wa wattara yadaihi fanahahuma kuma ya buɗe hannayensa ya nesanta su an jambaihi daga kuyabinsa an gane ko shine nahahuma ana ya sanya wa wattara ai ya mai da su kalwatar alwatar shine tsirkiya ana in ka duba za ga kwari da baka shi baka din yayi haka to wannan zaren da ake sawa haka shine wat watar an gane ko yawa shine ainihin wawattara yadaihi fana hahuma an jambai kaga ya buɗa kenan qala wa fil babi an anas ruwayar anas الأزرقي يفتد رواية أنس في كتابه مكة قال أبو عيسى حديث أبي حميد حديث حسن صحيح حديث لون الإمام أبو داود يروي توشي وهو الذي اختاره أهل العلم كما أن شين أبن ما لم يما أبو تا علمي سكا زابا an yi jafiyar rajul ya daihi mutum ya buɗe hannayensa ya nesanta hannayensa an jambai kada ya manna hannunsa a cikin a jikin haƙarƙarinsa ko kuibinsa fin rukuyi a ruku'u da aka a ruku'u buɗa za ka kakka manne hannunka dantsanka ko a jikin kuibinka wasu sujudi haka a cikin sujada ma karka haɗe ka buɗa kada nan ya haɗe da ainihin wato kuibinka ko kuma nan ɗinka ya haɗe da cinyarka duk buɗawa ake babu ma ja a fit tasbihi fin ruku'i wa sujud babin da yazo na tasbihin da ake yi a cikin ruku'i da sujada qala haddathana ali ibn hujr qala akhbarana isa ibn yunus an ibn abi dhib an ishaq ibn yazid al-huzali an aun bin abdullah ibn utbah an ibn mas'ud radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه أنا حديث ضعيف لي قال وفي الباب عن هزيفة وعقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود لم يلق ابن مسعود والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث من ثلاث تسبيحات وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات وهكذا قال إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن سلة بن الزفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن ابن مهدي عن شعبة نحوه وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث abu isa tirmidhi yake cewa haddathana ali ibn hujr shi kuma yace haddathana isa ibn yunus daga ibn abi zi'ib muhammad ibn abdurrahman ibn abi zi'ib an ishaq ibn yazid shi kuma daga ishaq ibn yazid al-huzali an aun ibn abdullah ibn utba an ibn mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza raka'a ahadukum idan ɗayan ku yayi ruku'u فقال في ركوعه أركوع سيتي سبحان ربي العظيم ثلاث مرات سوءك فقد تم ركوعه ركوع سياتك وذلك أدنى كما wannan shine adina tamami ruku'ihi an gane ko wato shine mafi mafi kusa na cikar ruku'insa ko kuma adinal kamal fil adad wato shine mafi karancin cika a adadi in za ka yi tasbihin ka yi uku a cikin ruku'u wa idan sajada ya ce idan zai yi sujada fa qala fi sujudihi subhana rabbiyal a'la a sujada sai ce subhana rabbiyal a'la talata marratin sa uku faqad tamma sujuduhu wa zalika adina wannan hadisin akwai rauni hadisi ne da'ifi qala wa fil babi a cikin wannan babin an huzaifa an samu hadisi daga huzaifa wanda imam muslim imam an-nasai tirmidhi da imam ibn majah sun ruwaito wa uqbata bin amir shi kuma ruwayar sa imam ahmad da imam abu dawud da ibnu majah sun fitar da ruwayar uqbata bin amir qala abu isa abu isa tirmidhi kita hadith ibn mas'ud hadithin abdullah dan mas'ud laysa isnaduhu bi muttasilin an gane ko isnadin hadithin ba muttasili bane domin awun ibn malik ibn utba lam yalqab na mas'udin bai haɗu da abdullahi dan mas'ud ba da haka akwai tsinkewa ta isnadi tsakanin wa aun ibn abdullahi ibn utuba da shi da abdullahi dan mas'ud wal amalu ala hadha inda ahli ilmi sai dai malamai ma'abota ilimi suna aiki da wannan hadithin yastahibuna suna son an yan Allah yanqusar rajulu kada mutum ya rage fin ruku'i a cikin ruku'i wasu sujudi da sujada min talati tasbihatin akalla kada ya rage daga tasbihi guda uku aqallu shay'in in kai ruku'u ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sau uku sannan ka dago aqallu abinda zaka faɗa in kai sujada subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la sau uku sannan sai ka dago wannan malamai ma abota ilimi sun ce an so kai haka kakka rage daga uku waruya na abdullahi ibn al-mubarak an ruwaito daga abdullahi ibn mubarak annahu kala yace astahibbu lil imam ni kam zan so ga liman an yusabbiha khamsa tasbihatin in liman ne yayi tasbihi akalla guda biyar likay yudrika man khalfahu thalatha tasbihatin dan wanda zai zo bayan sa akalla shi ya riski koda guda uku wa hakaza qala ishaq ibn ibrahim haka ishaq ibn ibrahim ibn makhlad al-hanzali yace abu muhammad ibn rahuya almarwazi a gane ko da haka sun tattauna game da adadin abin da za a karanta amma dai shi wannan isnadin bai inganta ba na farko kaga ga in can an samu tsakanin awun da ibn mas'ud sannan karka manta akwai ishaq ibn yazid al-huzali shi kuma majhuli ne da haka illar isnadin guda biyu ce illa ta farko akwai ishaq ibn yazid al-huzali majhul ne illa ta biyu in kitsa'i tsakanin aun da kuma wa ibn mas'ud قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود أبو داود سليمان ابن داود الديالسي كنن يتي قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت قال سمعت سعد ابن عبيدة كو سعد ابن عبيدة al'ama shi ne Sulaiman ibn Mahran shi kuma Sa'ad ibn Ubaida yuhaddithu Sa'ad ibn Ubaida as-Sulami ana yi masa alkunya da Abu Hamza al-Kufi yuhaddithu anil mustawrad ibn al-Ahnaf an Silata bin Zufar Silata ibn Zufar al-Abasi an Huzaifa shi kuma daga Huzaifa bin al-Yaman game da hadithin nan da Huzaifa bin al-Yaman ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam sallar dare inda ya ja dogo sura ya gama bakara ya gama suratul nisa ya shiga al imran annahu sallama annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi yace manzo Allah yana faɗa a ruku'insa subhana rabbil azim wa fi sujudihi subhana rabbil a'la wa ma ata ala ayati rahma amma duk sanda annabi ya zo kan wata aya ta rahama illa wa kafa yana tsayawa wasa ala ya kuma roki Allah rahamarsa wa ma ata ala ayati azabin in yazo kan ayar azaba illa wa kafa yana tsaya wata awwaza ya nemi tsarin Allah daga azaba qala abu isa wa hadha hadithun hasanun sahihun qala wa haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana abdurrahman ibn mahdi an shu'ba nahwahu wa qad ruwiya an huzaifata hadha alhadith min ghairi hadha alwajh annahu salla bil layli ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa dhakara alhaditha abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum